ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 55 a littafin al'adabul mufrad na al-imam al-bukhari za mu ci gaba daga hadisi na 283 insha Allah kuma wannan darasi yana karantar da mu cewa rabuwa da mummunan hali abu ne mai wahalan gaske حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الإمام البخاري يتي الإمام أبو نعيم يا بام لاباري سننسى الفضل بن دكين yana cikin manyan malaman al'imam bukhari ya karantar da al'imam bukhari hadisi haka nan ma al'imam muhammad bin hanbal al'imam abu nu'aim قال حدثنا الأعمش يتي الإمام الأعمش يا بام الأباري سنانس سليمان بن مهران عن مالك بن الحارثي عن عبد الله بن ربيعة قال عبد الله بن ربيعة yana cikin tabi'ai ya ba da labarin abdullahi bin mas'ud ya ce kunna julusan inda abdullah mun kasance muna zaune wurin abdullah duk sa'ilin da ka taras da sunan abdullahi kadai in dai sahabi ne to ana nufin abdullahi bin mas'udi kenan saboda shi ne babba cikin waɗanda ke da sunan abdullah daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kunna julusan inda abdullah wata rana mun kasance muna zaune wurin abdullahi bin mas'ud fazakaru rajulan sai mutane suka ambaci wani mutum fazakaru min khuluqihi suka ambaci wani sashi na halayen mutumin faƙala abdullah sai abdullah bin masud ya ce a ra'aitun lauƙata'atun ra'asahu shin kuna gani da kun yanke kan wannan mutumin da kuka ambace shi a yanzu a kuntum tastati'una an tu'iduhu shin za ku iya mai da kan kalula suka ce ba za mu iya ba kala sai abdullahi bin masud ya ce fayaduhu to hannunsa fa da dai a ce za ku yanke hannunsa za ku iya mayar masa da wannan hannu kalula suka ce ba za mu iya ba kala sai ya ce farijluhu to sawunsa fa kafarsa kalu suka ce la ba za mu iya ba قال سي عبد الله بن مسعود يجي فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه ai ba za ku iya canza halayen wannan mutumin ba sai fa in kun iya canza halittarsa ba za ku iya canza halayen wannan mutumin ba har sai fa in kun iya canza halittarsa sai abdullahi bin masud ya ba da hujja akan abin da ya faɗa ya ce innan nutufata la tastatirru fi rahimi wato lallai maniyi yana tabbata a cikin mahaifa arba'ina laila yana kaiwa dare arba'in idan maniyi ya samu kwanaki arba'in a cikin mahaifa sun matan hadiru daman sai maniyin ya gangaro a siffan jini summa takunu alaqatan sannan ya zama wato curin jini mai makalewa a mahaifa domin kalma ta al'alaka ma'ananta curin jini wanda yake makale da ainihin jikin mahaifa summa takunu mubghatan sannan maniyin nan ya zama tsokan nama wato yana canza halitta summa yab'athu Allahu malakan sannan Allah ya aiko wani mala'ika fa yuktabu rizqahu sai a rubuta arzikin wannan mutumin wanda za a halitta a cikin mahaifan a rubuta arzikinsa wa khuluquhu da halayensa wa shaqiyan shin mutumin kirki ne aw sa'idan ko mutumin banza wato duk mala'ika zai rubuta kafin a haifi wannan yaro kaga abdullahi bin mas'ud ya bada hujjar maganarsa a majalisin abdullahi bin mas'ud tabi'ai suka kawo labarin wani mutum game da halayensa babu laifi don an faɗi labarin wani mutum saboda shawarar yadda za a yi a taimaka masa ta wajen rabuwa da wani hali nashi don haka ba kowane wato ba kowace magana za a yi a bayan mutum take zama gulma ba sun kawo wannan magana a majalisin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da dai a ce gulmar wannan mutumin suke babu shakka abdullahi bin mas'ud zai tsawatar musu sun kawo magana ne game da halayen wani mutum tunanin ya za a yi a canza abdullahi bin mas'ud ya nuna musu cewa canza halin wannan mutumin ba zai yiwu ba sai fa in za su iya canza halittarsa idan za su iya canza halittar mutum to za su iya canza halinsa amma idan ba za su iya canza wato halittar mutum ba to babu shakka canza halinsa ba zai yiwu ba wato saboda halitta da halaye a lokaci guda Allah maɗaukaki ya haɗa su shi ya bada sai ya bada hujja da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da yake hadisin ya zo wato bai jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba hadisin ya zo mawqufun ala Abdullah ibn Mas'ud illa iyaka Abdullah ibn Mas'ud ne ya ce lallai maniyi yakan tabbata a cikin mahaifa tsawon kwanaki arba'in daga baya ya zama jini ya gangaro sannan ya zama gudan jini wanda ke makale da mahaifa kalma ta alaka ma'anarta abin da ya makale jikin mahaifa ba wai gudan jini kawai bala sun matakunu mabuga sannan wannan maniyin ya koma ga ainihin halitta ta tsokar nama Allah madaukaki yana ta canza halittar maniyi din nan har dai ya mai da shi halitta na dan adam Allah madaukaki zai turo mala'ika wannan mala'ika zai tsara abubuwan da za su kasance game da wannan mutumin to kaga halittar mutumin da halayensa sun kasance ne a lokaci guda hadisin yana da kyau wata wannan labari ya tabbata daga abdullahi bin masud yana cikin irwa galil hadisi na 2143 akwai riwaya da ta zo cikin al'imamu tabrani hadisin littafin al'imamu tabrani al-kabir hadisin abdullahi bin rabi'a har yanzu ya ce kun na julusan inda abdullah mun kasance muna zaune wurin abdullahi bin mas'ud sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara alqawm rajulan sai jama'an suka ambaci labarin wani mutum fa zakaru min khuluqihi suka ambaci wani abu da ya shafi halayen mutumin faƙala abdullahi sai abdullahi bin masudu ya ce a ra'aitun lauƙata'atun ra'asahu kuntum tastati'una an tu'idu shin kuna gani inda za ku yanke kan wannan mutumin da kuke maganarsa za ku iya mai da wannan kan kalu da suka ce ba za mu iya ba fari ƙala fari jiluku sai ce to idan kafarsa kuka yanke fa za ku iya maidawa kalula suka ce a قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه ba za ku iya canza halayensa ba sai kun iya canza halittarsa kamar dai yadda ya zo cikin al'adabul mufrad inna nutfa tastaqirru fi rahimi arba'ina laila summa takunu alaqatan saboda haka hadisin bai zo da lafazin sun matan hadiru daman ba illa kawai abdullahi bin masudi ya ce sun matakunu alakatan sun matakunu mubuga sun mayuba'asu ilaihi fa yuktabu rizquhu wa khuluquhu wa shaqiyyun aw sa'idun akwai riwayar hadisin yanda ya zo daga abu darda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu darda wanda shi ma yana magana game da canza halin mutum ya ce bainama nahnu inda rasulillah akwai wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tazakaru ma ya kunu muna bitar abin da zai iya kasancewa iskala rasulullah sai manzon Allah ya ce idza sami'tum bi jabalin zala an makanihi idan kuka ji labari ga wani dutse ya kusa ya matsa daga ainihin gurinsa da za ku samu labari wani babban dutse ya canza wuri fasaddiku ku gaskanta zai iya faruwa wa idza sami'tum bi rajulin zala an khuluqihi amma idan kuka ji labari wani mutum ya rabu da halayensa fala tusaddiku kar ku gaskanta fa innahu yasiru ila ma jubila ilai saboda shi wannan mutum yana tafiya ne ga tsarin da Allah madaukaki ya masa na halitta kaga wannan hadisin ma Abu Darda yana gwada cewa canza hali abu ne wanda ba zai yiwu ba kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud amma wannan riwayar ta Abu Darda'i akwai ma wata riwaya ta Abu Huraira wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna tagayyural khuluqi ka tagayyuril khalqi canza halaye kamar kokarin canza halitta ne wahalar su daya innaka la tastati'u an tughayyira khalqahu hatta tughayyira khuluquhu innaka la tastati'u an tughayyira khuluquhu hatta tughayyira khalqahu ba za ka iya canza halayen mutum ba sai fa in za ka iya canza halittar mutum amma hadisin abu huraira da hadisin abu darda'i dukkan su ba su inganta ba yana silsilatu ba'ifa hadisi na 2880 da ba'iful jami'i safiyar hadisi na 1981 amma hadisin da muka karanta a littafin al'adabul mufrad bayanin abdullahi bin mas'ud babu shakka ya tabbata abdullahi bin mas'udu ya gaya ma almajiransa cewa canza halittar mutum canza halayen mutum abu ne mai wahala wanda shine abin da wannan hadisin yake karantar da mu yana tabbatar da cewa wato canza hali abu ne mai wahalan gaske don haka yasa aka samu karin magana hatta da hausa ana cewa hali zanen dutse me ake nufi idan aka yi zane jikin dutse ba zai yi a kankare shi ba kaga hatta wato da hausa wato akwai fahimtar cewa canza hali abu ne mara yiwuwa sannan ya dace da karin magana larabci ya rika da dama waɗanda sun yarda da cewa hali abu ne wanda baya canzuwa da larabci akan yi misalin halin mutum da tulu akan cewa in ya fashe yana da wuya a sake mai da shi kamar yadda bahaushe ke cewa mutunci ruwan kwando to haka nan balarabe yana da karin magana da yake danganta shi da tulu wanda yake nuna cewar idan har mutunci idan har halin mutum ya riga ya zamanto mara kyau to ba zai gyara ba akwai inda larabawa ke cewa at-tab'ul ladhi bil badani la yughayyiruhu illa al-kafan at-tab'ul ladhi bil badani la yughayyiruhu illa al-kafan dabi'ar da take tare da dan adam babu abin da ke canza ta sai likafani wato yana gwada cewa mutum zai mutu da halinsa ba zai iya canza shi ba to amma abin da ya kamata mu sani duk da cewa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan don ya tabbatar da cewa hali yana da wahalan canzawa yana da kyau mu sani a karantarwar musulunci halaye kashi biyu ne a karantarwar musulunci halaye kashi biyu ne ba kashi guda ba ne don haka abdullahi bin masud yana magana ne akan halaye akan hali kashi guda cikin biyu din nan ba dukansu ba halaye na mutum iri biyu ne da farko akwai hali da ake kiransa alkhilqatul asliya wanda shine alhilkatul fitriya asalin halitta wato hali da ya zo da tare da halittan ɗan adam akwai ɗabi'ar mutum wacce tana tare da halittansa tun lokacin da Allah maɗaukaki ya halicce shi wanda shine abin da abdullahi bin masud yake faɗa don haka yasa ake kiransa alhilqatul fitriya alfitra da larabci yana lisanul arab a mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari tis'in da bakwai da ma sauran littafai na luga alfitratu alhilqa allati yukhlaqu alaiha almawludu fi batni ummihi da larabci idan aka ce alfitra ana nufin halittar da aka yi ma jinjiri tun yana cikin mahaifa na mahaifiyarsa wato tun lokacin da jinjiri yake cikin mahaifa aka tsara mar wannan hali ta wannan hali shi ake kiransa alfitra kuma ya dace da ayar alkur'ani a suratul rum aya ta talatin allah madaukake ya ce fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha yace la tabdila li khalqillah لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون wato ya nuna cewar halitta da Allah maɗaukaki ma ɗan adam ya taho tare da wasu halaye da Allah ya ware masa kowane mutum da irin halayen da Allah maɗaukaki ya ware masa idan ko ya zo duniya waɗannan halaye ba abin da ke canza su don haka yasa ake kiran musulunci dinul fitr addinin halitta domin mutum yana zuwa duniya a matsayin musulmi ne ya san akwai Allah ya riga ya san akwai Allah to wannan shi ake kira al-khilqatul asliya ko ko al-khilqatul fitriya wanda shine Abdullah bin Mas'ud yake magana akai na biyunsu shine al-khilqatul muktasaba hali da aka samu wato hali da mutum ke iya samunsa don haka bai zo duniya da shi ba ya same shi ne a duniya ba wai Allah maɗaukaki ya halicce shi ne da wannan halin ba falfitoriya hiya allati la tahtaju ila talqinin idan aka ce mutum yana tare da hali na halittansa to babu wanda ya koya maka shi hali na halitta ba a koya wa mutum ba sai ka shiga makaranta kake koyon wannan halin ba iyayenka ma ba su iya karantar da kai yana daga misali da ake idan an haifi jinjiri nan take da an hada dora masa mama wato mama sai ya kama tsotso waye koya mar yanda za a yi tsotso wannan hali ne na alfitur kamar wasu halittu ana haihuwan jinjirin nan take sai ka ga ya zabura ya kama gudu to sai ka dauka ko a cikin mahaifan ya koyi gudu ne ya aka ya iya hatta mahaifiyar bata sani ba wannan ya taho ne tare da halittansa za ka ga yaro ya taho duniya yana murmushi jinjiri ne za a haife shi ranar da aka haife shi idan ka ɗauke shi za ka ga yana murmushi wannan murmushi da yake kaga babu wanda ya koya masa akwai hali wanda mutum yake zuwa duniya tare da shi wannan halin shi ake kira alkhilqatul fitriya amma halin da ya zamanto a nan ka same shi wannan shi ake kira alkhilkatun muktasaba hali wanda mutum ya koye shi don haka idan ka taras da mutum yana ƙarya mutum yana haginci mutum yana cin amana mutum yana sata mutum yana zina waɗannan halaye ne da mutum ya same su ba da su ya zo duniya ba ba da su ya zo duniya don haka abdullahi bin masud baya magana akan halaye da mutum ya samu a duniya yana magana ne akan halaye da mutum ya samu tun daga lokacin da Allah maɗaukaki ya halice shi waɗannan halaye kuma in ka dubi yaranka babu shakka za ka gane kowane yaro da irin kaso da irin rago da Allah maɗaukaki ya ba shi na hali za ka ga wani yaron yana da yawan murmushi wani yaron yana da zafin rai wani yaron yana da sake jiki wani yaron yana da kiwa wani yaron kuma za ka ga ba shi da kiwa wannan rabo ne da Allah ya makowa idan ka san da haka ba za ka tsawatar ma yaro domin da dama akwai mata waɗanda ke hatta duka suna ma yaro idan suka ga yaro baya murmushi baya sake fuska ta dukansa kai dai ba ka san mutane la irin kaso da Allah ya marke nan idan mutum ya zo da wani hali na halitta ba ka iya canza mar babu shakka amma kana iya taimaka masa ya iya controlling dinsa shine kamar mutum ya zo da hali na fushi hali na bacin rai hali na kadaita akwai yaron da zaka ga baya son zama da sauran yara baya son wasa ya fi son ya zauna shi kadai idan baka sani ba sai ka ɗauka ko aljani ne da shi ko an jefe shi ko an sihiri la irin halin da Allah ya ɗiba marke sai dai ka taimaka masa ya iya kontrolin wannan hali da Allah ya bashi amma ba wai ka raba shi da shi ba zai yiwu ba abinda Abdullah bin Mas'ud yake magana kenan amma hali wanda mutum ya samu a duniya ba wannan hali babu shakka ana canza shi shine mutum ya kasance yana da halin ƙarya mutum yana da hali na ha'inci ko hali na sata ko zina ko wato gulmar jama'a da sauransu waɗanda halaye ne marasa kyau duk da cewa suna da wahala mutum ya bari din tunda ya riga ya saba da su amma kuma ba a cewa ba a iya bari domin a nan duniya ka samu don haka za ka iya rabuwa da su a mutumin da zai ce maka ni na yi kokari in rabu da wannan mummunan hali na kasa ba gaskiya ya faɗa ba ai ba da shi ka zo duniya ba duk wani mummunan hali da mutum ya iya samunsa a duniya yana iya rabuwa da shi musulunci ya tabbatar da wannan don haka dole ne mu san akwai bambanci tsakanin hali na halitta da kuma hali da mutum yake iya koyansa wanne ne wanda ba ka iya rabuwa da shi shine hali na halitta amma ko a hakan ma kana iya controlling wannan halin kana iya wato sauwake gudanar da shi ta inda ba zai cutar da kai ba a rayuwarka ta duniya amma hali wanda yake mutum ya samu a nan duniya yana iya rabuwa da shi musulunci ya yi magana a kai don haka yasa za ka samu cikin alkur'ani magana ta zo kashe idan baka gane bambancin ba sai ka ɗauka ko tufka ne da warwara babu tufka da warwara akwai matakai waɗanda musulunci ya tanadi ga mutumin da ya samu hali mara kyau yana kuma son ya rabu da shi matakai kamar guda hudu wanda sun zo cikin alkur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mataki na farko shine ka samu ka samu yunkurin zaka bari din domin akwai mutumin da yana da wani hali mara kyau amma sai ya tafi neman addu'a da za ta taimaka masa ya bar wannan halin amma shi a zuciyarsa bai yi azamar ya bar abin ba to don haka zai ta addu'an amma kuma bai iya barin ba waɗannan matakai guda hudu dole sai ka bi su kafin kake iya rabuwa da wani hali mara kyau Allah ka samu iya na farko shine azama bi ta'awud ka sabar makanka ka yi yunkuri ka kulla niyyar kana son rabuwa da wannan halin domin bai yiwuwa ka rabu da abu sai ka yi niyyarsa akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da haka akwai hadisin abu darda'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cike yake cewa innamal ilmu bi ta'allum wa innamal hilmu bi tahallum ilimi ba a samun sa illa kawai ta nema ta koyo ta ya ake samun ilimi mazan Allah ya ce ta koyo ne don babu wani wanda ya zo duniya nan da ilimin sa in ba annabawa ba ko ba in ba annabawa ba duk nan ake koyo sai dai waɗanda Allah madaukake musu irin wannan kyauta tuntuni amma asali halittar mutum yana zuwa ne ya samu ilimin a nan shi yasa manzon Allah yace innamal ilmu bit ta'allum ana samun ilimi ne kawai ta koyo in ka san da haka ba za ka zauna kana neman wata addu'a da za ta sa ka yi ilimi baka tashi ka nema ba dole ka nema wannan shine matakin farko dole ka nema kafin ka samu wa innamal hilmu bit tahallum shi hakuri shi hakuri yana samuwa ne ta juriya inji annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ya taharra alkhaira yu'ta duk wanda ya nemi alkhairi Allah zai bashi sai manzo Allah ya ce wa man yattaqi sharra yuwaqahu duk wanda yayi kokarin kiyaye sharri to Allah zai taimaka masa ya rabu da sharri kaga wannan hadisin ya nuna cewar duk abin da ka saba da shi kana son rabuwa da shi to Allah zai taimaka maka rabu da shi amma ka'idar ita ce ka nemi rabuwa da abin wa man yattaqi sharra yuwaqahu wanda ya nemi kiyaye kansa game da sharri Allah zai taimaka mar ya zo da wani lafazi yuwaqahu hadisin yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisin 342 da kuma hadisin Hakim bin Hizam yana sahihul Bukhari kitabu zakat hadisi na 1427 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk wanda ya nemi tsare mutuncinsa Allah zai taimaka masa ya iya tsarewa amma matakin farko ka nema tukun ko sai ka nema shine matakin farko to don haka akwai bukatar mutum ya samu azama akan yana son rabuwa da wani mummunan hali inda yana da himmar abin to Allah zai taimaka masa mataki na biyu shine dagewa don bayan kayi himma sai ka dage bayan kayi himmar rabuwa da wani mummunan hali sai kuma ka dage don haka yasa a ƙarshen suratul ankabut aya ta 69 Allah subhanahu wataala yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin wadanda suka dage kaga ya nuna cewa sai ka dage kafin ka samu shiriyar Allah in ka dage sai ka samu shiriyar Allah don haka idan a zuciyarka akwai himma akwai azama na ka rabu da wani hali mara kyau to kar ka rabu da wannan himman ka dage ka rike shi da kyau ka tirje akan wannan himma a suratu yusuf aya ta 90 Allah subhanahu wataala ya ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wanda ya kiyaye kuma yayi hakuri kaga bayan kayi azama kenan shine kiyayewa sai kuma kayi hakuri domin duk mutumin da ya nemi rabuwa da wani abu mara kyau wani hali mara kyau dole zai samu jarabawa saboda rai ya riga ya saba da wannan halin to don haka sai ya yi haƙuri to idan dai har ya yi azaman ya yi haƙuri to albishirinsa Allah bai tauye ladan masu kyautatawa saboda ai ka kyautata tun da kana da kyakkyawar niyya na barin wani hali mara kyau a suratul ra'ad aya ta goma sha ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza wani hali da ke tare da mutane ba sai sun fara canza makawuninsu abin nufi sai ka tirje ka yi niyya to sai Allah ya taimake ka ya faɗi irin wannan kuma a suratul anfal aya ta 53 zalika bi anna Allah lam yakum mugayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa inna Allah samiyun alim Allah bai kasance mai canza wata ni'ima ga wasu mutane ba sai fa in su ne suka canza makawunansu don haka mataki na biyu shine dagewa akan himmarka na rabuwa da wannan mummunan hali sannan mataki na uku canza yanayi shi ma alkur'ani ya karantar da mu idan kana son rabuwa da wani hali mara kyau to ya kamata ka canza yanayinka yaya za ka yi ka canza yanayi wato shine kamar canza abokan mu'amala saboda abokan hulɗanka suna da tasiri mahalinka shi yasa bahaushe ya ce zama da maɗaukin kanwa sau da yawa in mutum ya kaga yana da mugun hali to ya dubi abokan hulɗansa suna da irin wannan mugun halin inda zai canza abokan hulɗa tana yiwuwa ya rabu da wannan mugun hali amma idan bai canza su ba to zai yi wuya rabuwa da shi don haka yasa malamai ke cewa idan kana zaune a unguwa sai kaga yaranka tarbiyya tana lalacewa kayi kuma iya ƙoƙarinka na dagewa kaga cewar yaranka sun tamu samu tarbiyya amma abin ya gagara ba yaro ɗaya ba ba yaro biyu ba me ya kamata shi ne ka canza unguwa ba ma haka ba in ya kama ka canza garin ya kamata ka bar garin idan ka canza yanayi to Allah zai taimaka maka a hujjar da malamai suke kafawa da wannan wato shine hadisin da ya shahara wanda kusan duk mun sani hadisin mutumin da ya kashe mutum 100 ba daya hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan an taba samun wani mutum da ya kashe mutane 99 a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin magabata saboda ya zama ishara abin lura gare mu an samu wani mutum da ya kashe mutane 100 a zamanin da fasa'ala an a'lami ahlil ardi sai yayi tambaya waye yafi ilimi daga cikin mazauna duniya a wannan zamani kaga ya nuna duk duniya waye fi ilimi yana so ya samu wannan malami abinda zaka lura anan tunda ya tashi ya tafi neman malami kaga tuni ya kulla azama tuni ya riga ya kulla azama ya yi niyya yana son ya rabu da wannan abun wannan shi ake kira tuba ya dawo ga asalin ɗabi'arsa ta lokacin da Allah ya halice shi Allah bai halice shi mai kashe mutane ba a yaushe ya koya bayan ya zo duniya ne yana son ya koma ga halittarsa ta farko wanda shi ake kira at-tauba ar-ruju'u ila Allah ta'ala yana so ya koma ga Allah madaukaki don haka ya riga ya cimma matakin farko ma na tu- na na- na- na gyara halinsa saboda yayi azama din yayi tambaya ina zan ga mutumin da yafi ilimi a duniya fadulla ala rahibin sai aka nuna masa wani mai yawan ibada ba a ce mai yawan ilimi ba mai yawan ibada shine rahibun fa ta don haka sai ya zo gare shi ba lalle bane mutumin da yafi kowa ibada ya zama yafi kowa ilimi ana iya samu mai ilimi amma mai ibada amma babu ilimi fa kala da ya taho ga wannan mutumin sai ya ce innahu qatala 99 nafsan ya kashe rai 99 ɗari ba daya fa hallahu min taubatin shi kun akwai damar ya iya samun karban tuba wajen Allah fa kala la sai wannan mai ibada ya ce a'a babu wannan dama to shi wannan mai ibadan tana yiwa ya yi la'akari ne da wasu dalilai da suke nuna girman kisan mutum ɗaya bare har kuma mutumin da ya kashe ɗari ba ɗaya misali suratun nisa'i aya ta 93 Allah madaukaki ya ce wa man yaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima ga ayat tana da girman gaske mutumin da ya kashe mumini ɗaya kawai da gangan Allah maɗaukake ce sakamakonsa ita ce wutar jahannama bai tsaya haka ba na biyu zai dawwama a wutar jahannama na uku Allah ya yi fushi da shi na hudu Allah ya la'ance shi na biyar akwai wata azabar ma mai girma wacce take jiransa saboda kisan mutum guda sai gashi wani ya zo yana cewa ya kashe mutum ɗari ba ɗaya to kaga idan ya yi tawili ya yi aiki da wannan aya kai tsaye yana da hujja to amma mutumin da ya kashe mutane ɗari ba ɗaya yana maka tambayan har ya tuba ai ko babu ka iya kirkiro ba ko don ka tsira da kanka yana cewa a'a fa qatalahu sai ya kashe malami ya kashe wannan mai ibada fa kammala bihi mi'at shikenan ya cika mutum ɗari ya kashe yanzu na ɗarin an kashe shi ne a hanyar tuba amma duk da haka kuma wannan azama tana nan tana nan a ransa ya kasa sukuni saboda yana son ya ga ya rabu da wannan hali sun masa'ala an a'alami ahlil ardi ya sake tambaya ina za a samu wanda ya fi ilimi duk duniya fadulla ala rajulin alimin kaga karshen hadisin kenan sai aka nuna masa wani mutum masani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fakala sai ce inna ku katala mai ata nafsin gafarta malam na kashe mutane ɗari cib ba za a ba shi labari na ɗarin mai ya faru fa hallahu min tauba shin ko yana da wata damar tuba fakala sai malam ya ce na an kware ku wa man yahulu bainahu wa bainan tauba har ma ya ce wa ya isa ya shiga tsakaninka da tuba wa ya isa to shi kuma kaga ya ɗauko aya ta 25 ta suratul shura Allah madaukake ce wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alu kaga Allah madaukake ce shine wanda yake karban tuba daga bayinsa ba a ware wani ba an ibadihi Allah yana karban tuba daga bayinsa kaga da a ce akwai wani wanda Allah ba zai karɓi tubansa ba da Allah ya kawo sunan shi a gurin amma Allah bai faɗa ba yace yana karɓan tuba daga bayansa kuma yana yana yafe laifuka yana yafe laifuka da a ce laifin kisan kai Allah ba zai kisan mumini Allah ba zai yafe ba da Allah madaukaki ya faɗa sai ce masa to amma duk da haka tubanka kana zaune a wannan gari ba zai yi ba abinda ya kamata shine in talik ila ardi kaza wa kaza ka bar wannan gari ka koma gari kaza da kaza kasar kaza da kaza ka bar wannan kasa fa inna biha unasan ya'budun Allah saboda wancan kasa da na baka shawarar ka koma akwai masu bautan Allah a wannan gurin fa'budillaha ma'ahum ka rika bautan Allah tare da su kaga za ka samu ɗabi'a irin tasu ba baka kuskara rabu da waɗancan mutane waɗanda halayensu shi yayi tasiri gare ka ya ce mar wala tarji ila ardika kar ka yadda ka sake koma wannan kasan karka yadda ka sake komawa fa innaha ardu sau'in saboda mummunan ƙasa ce wannan kalmar da ya faɗa baya nuna cewar ƙasar ce take da muni yana nuna mazauna gurin mafi yawansu suna da mugun hali don haka karka koma tunda har ka iya samun irin wannan hali ga wannan hadisin ya nuna mana cewar idan mutum yana son rabuwa da wani laifi to dole sai ya canza yanayin rayuwarsa tunda hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul muslim idan kana son rabuwa da wani hali mara kyau da ka saba da shi to lalle akwai bukatar ka canza abokai domin abokan nan naka da a ce na kwarai ne da sun raba ka da wannan halin amma tun da ba su iya raba ka da wannan halin ba to akwai alamar abokan naka sun taimaka wajen kasancewar kana tare da wannan mugun hali fantalaka don haka sai wannan mutum ya kama tafiya hatta idan na safa tariqa sai da ya raba tsakiyar hanya atahul mautu sai ga mutuwa ta zo masa kaga wannan yayi babban sa'a ya yi azamar tuba gab da mutuwarsa shi bai san ajalinsa ya kusa ba amma da yake Allah ya nufe shi da rahama sai ya zamanto ya yi niyyar rabuwa da laifi kusa da mutuwar shi fahtasamat fihi mala'ikatul rahama wa mala'ikatul azabi mala'iku na rahama da na azaba sai ya zamanto suna jayayya game da shi ta wannan ya tabbatar da cewa mala'iku da suke ɗaukar rai ba iri guda ba ne mala'iku da ke karɓar rayukan bayan Allah na ƙwarai suna ake kira mala'ikun rahama mala'iku na azaba su ne waɗanda suke ɗaukar rayukan mutanen banza Allah ka tsare mu faƙalat mala'ikatun rahama sai zama duk mala'ikun nan sassa biyu sun taho ga na rahama ga na azaba kowane yana so ya ɗauki ran wannan mutumin mala'ikun rahama suna cewa ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah ga mutum ya taho ya tafi ga Allah wato ya doshi inda Allah yake abin nufi ya doshi inda zai samu yardan Allah da zuciyarsa saboda haka namu ne ba naku bane wakalar mala'ikatul azabi mala'ikun azaba kuma suka ce innahu lam ya'mal khairan qat a dubi baya ku gaya mana alkhairin da ya aikata banda kashe mutane bayan Allah cikon na ɗari ma mai ibada ne ya za a yi a ce wannan ya koma ga Allah fa'atahun malakun fi surata adami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ga wani mala'ika kuma ya zo musu amma shi mala'ikan ya zo a sura ta ɗan adam a sura ta ɗan adam faja'aluhu bainahum sai suka ce wane zo mana muna so kai mana alƙalanci wannan yake tabbatar da cewa ɗan adam in yana da ilimi yana da daraja sama da mala'iku Allah ya samu gadi me yasa ba su nemo mala'ika ya zo ya musu hukunci ba Allah madaukaki ya ce mala'ika ne ya zo ɗin amma a suran mutum a suran mutum suka sanya shi musu alƙalanci mai hikimar haka a yana iya zuwa musu a surarsa ta mala'ika amma saboda daraja ta ɗan adam ya sa wannan mala'ikan ya koma sura ta ɗan adam kafin ya zama alƙali gare su faja'aluhu bainahum faqala sai ya ce qisu ma bainal arbaini ku kimanta nisansa rabuwansa da kowane gari wancan gari da ya baro me nisa tsakaninsa da shi wannan gari da ya dosa me nisan tsakanin shi da shi fa ila ayyihima kana adna fa qula inda yafi kusa to mutumin gurin ne fa kasu dan haka suka kwatanta nisansa tsakanin shi da wancan gari da ya baro da kuma garin da ya dosa fa wajaduhu adna ila al-ardi allati arada sai suka samu ya fi kusa da garin da ya dosa faqabadathu malaikatu rahma saboda haka sai malaikun rahma suka karbi ransa hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahih muslim a riwaya ta al-imam muslim hadisi na 2716 fakana ila al-qaryati salihah fakana ila al-qaryati salihah aqraba minha bi shibrin ya kasance ya fi kusa da alƙarya ta mutanen kwarai amma da ɗani guda kawai bai wuce faɗin tafin hannunka ba amma komai kankantan wato kusancinsa dama abin da ake nema kenan faju'i da min ahliha saboda haka sai aka ce yana cikin mutanen garin nan wata riwayar ta al-Imam Muslim fa auhallahu ila hazihi an taba'adi wa ila hazihi an taqarrabi wata riwayar aka ce Allah ne da ikonsa yayi ma ƙasa yayi ma garuruwan guda biyu umurni wannan garin Allah ya ce ke ki ƙara matsawa wannan garin kuma Allah ya ce ƙara matsowa a wata riwayar fa'au Allahu fana'a bi sadrihi thumma mata wannan ma yana sahihu muslim riwaya ta biyu kenan mutumin ne da kansa lokacin mutuwa ya zamanto ya matsa da kirjinsa ta wannan gefen ya matsa da kirjinsa ta wannan gefen cikin ikon Allah a riwaya ta al-Imam al-Bukhari fa auha Allah ila hazihi an taqarrabi wa auha Allah ila hazihi an taba'adi wa qala qisu ma bainahuma sai da aka sai da Allah ya yi wahayin sa ga waɗannan garuruwa wannan gari ya matsa wannan gari ya matso kafin nan alƙalin ya yi hukunci tsakanin waɗannan mala'ikun fa wujida ila hadhihi aqraba bi shibrin fa ghufira lahu wannan shine karshen hadisi an samu ya fi kusa da alƙaryar mutanen ƙwarai sai Allah ya gafarta mishi wato ya gwada cewar ka zauna a gari na mutanen ƙwarai akwai riba zama a gari na mutanen ƙwarai yana da riba kana iya samun gafaran Allah saboda wannan zaman kawai saboda kusantar bayan Allah gari na mutanen banza abin da ya kamata musulmi ya nisance shi ne duk wani gari da ya zama ba na mutanen ƙwarai ba ne ya kamata mutum ya nisance shi littafin madarij salikin wato ibn al-qayyim al-jawziya a mujallar na farko shafi na 402 yace adan malamai suka yi magana hadisin ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta mishi to ina hakkin mutane 100 da aka kashe wannan yasa malamai suke muhawara shin waɗannan mutane da aka kashe har mutum ɗari? yaya kuma hakkokinsu shi ne ibn al-qayyim bayan ya kawo hujjar kowane gefe akwai waɗanda ke ganin ba zai samu gafaran Allah ba sai an tashi a kiyama an yi hisabi akwai waɗanda ke ganin gafaran Allah ya riga ya samu tun da dai ya, ya rasu gab da tubansa da a ce bai rasu ba bayan tuban shi to a nan tubar ba za ta inganta ba sai ya kai kansa ma kowane mutum dangin mutumin da ya kashe wannan shine abin da musulunci ya karanta sai ya kai kansa idan mutum ya kashe wani musulmi sai ya tuba to tsakaninsa da Allah Allah yana gafarta mishi to amma akwai hakkin kuma dangin mamacin domin ya kamata ya biya su diya ai don haka sai ya kai kansa ya ce ni ne na kashewa ne ina neman ku yafe min in sun yafe bar diyan shikenan in ba su yafe ba dole ya biya diya saura kuma hakki guda shine hakkin tsakaninsa da mutumin da ya kashe wannan kuma hakkin ba yadda za a yi a hukunta shi a nan duniya sai an je lahira sai an je lahira amma me yasa aka ce an gafarta mishi saboda idan an tafi lahira ibn al-qayyim jawziya yace Allah madaukaki zai ɗebo lada mai yawa ya ba mu wanda aka kashe dan ya kwantar da hankalinsa tunda wannan ya riga ya tuba kafin mutuwar shi don haka sai ibn al-qayyim ya bada misali yace wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance musulmi ne ana yaki tsakanin musulmai da kafirai yace kal kafiril muharibi lillahi wa li rasulihi idza qatala idza qatala musliman fi safi ya zama rundunar kafirai suna yaki da rundunar musulmai wannan kafiri ya kashe wani musulmi ثم أسلم daga baya wancan kafirin sai ya musulunta wa hasuna islamuhu musuluncinsa kuma yayi kyau sai ce fa inna Allah subhanahu yu'awwidu hadha ash-shahid al-maqtula Allah zai musanya lada ya ba ma ainihin wancan musulmi da ya mutuwa shahada yana kamar abin da ya auku ne tsakanin wahashiyu da hamza bafan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahashiyu ya kasance ya kashe hamza a lokacin yana kafiri amma daga baya fa ya musulunta saboda haka ake fatan allah subhanahu wata'ala zai wato canza zai maida wa hamza sakayyar kisan da aka yi mishi a ranar kiyama wanda ibnu hajar shi ma ya faɗi haka a cikin fathul bari yana mujallar na shida shafi na 517 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم شيني الدعاء وعندك يصير هو هذا mummunan hali. wannan addu'a ta samu hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam mar misali akwai hadisin abu huraira ya ba da labari yana cewa kala abubakarin wata rada sayyidina abubakar ya ce ya rasulallah murni bi shay'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu ya rasulallah kai min umarni abinda zan rika faɗa safe da yamma wato a kowace rana kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da safe ka rika cewa da safe da yamma ka rika cewa اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وانا شيني الدعاء سيدنا أبو بكر ينمي النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تدشي الدعاء wannan hadisin yana cikin dalilai da yasa malamai suke fifita addu'ar manzon Allah akan addu'a da wani malami ya tsara idan babban mutum kamar sayyidina Abubakar zai nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mar addu'a to ya za a yi kuma mu a yanzu ya zama muna neman wasu su rubuta mana addu'o'i mun bar na manzon Allah Allah ya samu gani saboda ka addu'a da ta samu asali daga manzon Allah tafi albarka tafi kyau ga kowane musulmi sai na abubakar ya fi mu sanin darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalili yasa ya nemi ya koya masa addu'ar da zai rika yi safe da yamma sai manzon Allah ya koya masa wannan addu'a Allahumma alim al-ghaibi wa shahada ya Allah wanda ya san abin da ya buya ya Allah wanda ya san abin da ya bayyana fatirar samawati wal ardi Allah wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa rabba kulli shay'in wa malikahu Allah mai halittar kowane abu kuma mai mallakansa komai Allah ne ya halicce shi kuma komi Allah ke mallakansa ashhadu an la ilaha illa anta ina shaida cewa ba abin da ya cancanta abota masa face kai to sannan karshen addu'an a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarin ka ya Allah daga sharrin raina wa min sharri shaitan wa shirki kuma ina neman tsarin ka daga sharrin shaitan da tarkonsa قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي مع سيدنا أبو بكر قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك كاريكا wannan addu'a da safe da yamma lokacin da ka kwanta kaga lokaci uku kenan idan mutum yana aikata wani laifi wanda ya kasa bari matukar yana wannan addu'a kuma matukar ya dauki waɗancan matakai guda uku Allah zai raba shi da wannan laifi domin addu'ar za ka yi ta yin ta safe yamma lokacin kwanciya kuma sau daya ba wani maimaita shi za ka yi ba ba maimaitawa ba ne akwai riwayar wannan hadisi riwayar abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin akwai daga cikin almajiransa ana ce ma wani abdullahi bin zaidin ya ce masa ala u'allimuka kalimatin kana rasulullahi yu'allimuhunna ababakarin iza arada an yanama kana so in koya maka wata addu'a wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina abubakar idan sayyidina abubakar ya yi nufin zai kwanta ya yi bacci ya yi wannan addu'a sai abdullahi bin amrin ya karantar da addu'a allahumma fatirar samawati wal arba alimal gaibi wa shahadati rabba kulli shay'in wa ilaha kulli shay'in kaga akwai bambanci da wancan أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي إثما أو أرده إلى مسلم wannan addu'an ya ta fi tsayi akan addu'ar wato lafazin hadisin Abu Hurairah Allah ya kara musu yarda sannan akwai hadisin har yanzu akwai riwayar sahabi da ake kiransa ka'ab bin asim al-ash'ari shi ka'ab bin asim ya tabbatar ba wai sayyidina abubakar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan addu'an ba duk sahabbai ne ka'ab bin asim ya ce amarana rasulullah manzon Allah ya mana umarni an naqula idza asbahna wa idza amsayna wa idza taja'na ala firashina manzon Allah ya koya mana da safe da yamma lokacin da muka kwanta a kan shimfiɗa da daddare kafin mu yi bacci mu rika yi wannan addu'a Allahumma fatira samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahadati anta rabbu kulli shay'in wal mala'ikatu yashhaduna annaka la ilaha illa anta فإنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه kaga yayi kama da hadisin Abu Huraira illa dai nan yazo da lafazin jam'i fa inna na'uzu bika min shururi anfusina wa min sharri shaitanir rajim wa shirkihi wa an naktarifa ala anfusina su'an aw najurruhu ila muslimin ai ka duba sahihu tirmizi sahihu sunan tirmizi hadisi na 2798 sahihu jami'i sagir hadisi na 4402 wannan addu'a ma tana tafi a cikin littafin nan al'adabul mufrad insha Allah za mu kawo kanta akwai sharhi da za mu yi akan ta hadisi na 2204 a littafin Imam Bukhari ya kawo wato wannan addu'an tana da muhimmancin gaske tana da muhimmancin gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbansa gaba ɗayansu kamar yadda ya zo a hadisin ka'ab bin asib wannan dalili yasa ibn al-qayyim al-jawziya yayi sharhi akan wannan hadisin a littafansa guda uku yayi sharhin wannan hadisin a littafin igasatul lahfan a mujallar na farko shafi na 90 haka nan littafin bada'i'ul fawaid mujallar na biyu shafin 435 haka ma littafin shifa'ul alil mujallar na farko shafin 162 ya ce hadisin nan ya karantar da mu ainihi tushen sharri a rayuwar ɗan adam asalin sharri asalin sharri abubuwa guda biyu ne ko dai ranka ko kuma shaidan shine asalin sharri sannan ina makoman sharri kuma غايته إما أن تعود على العامل أو على أخيه المسلم masomin sharri daga ran mutum ne ko kuma shaidan makuran sharri wato shine in ma sharrin ya dawo ga mai yinsa ko sharri ya auka ma dan uwa musulmi saboda haka addu'an nan sai ta zama garkuwa gare ka game da abubuwa guda hudu din nan domin akwai sharrin da ya zama shaidan da yake jawo maka akwai sharrin da ya zama kai ne kake ja kanka ba shedan ba kai ne ka jawo kanka wannan sharrin ba shedan ba ya za a yi a bambanta ta ya za a yi a bambanta malamai suna cewa iza kari hatu nafsuka li nafsika ya zama kana aikata wani abu ranka bai so baya son abin amma kana aikata shi alamar cewa shaidan ke sa ka yi amma idan ka aikata wani abu mara kyau ranka yana so ranka yana son abin da kake aikatawa to ba shaidan ba ne ranka ne ainihin musabbabin sharrin da kake ciki akwai bukatar ka iya bambanta su ya zama abin da kake aikatawa mara kyau shin ba ka son abin idan ba ka son shi to shaidan ke sa ka kai amma idan kana son shi ba to ba shaidan bane kai ne kake cutar da kanka don haka zaka iya bari ala kulli halin wannan addu'ar tana maganin duka sabubba guda biyu din nan don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi ya allah ina neman tsarin ka game da sharrin raina wa min sharri shaitani wa shirkihi da kuma sharri na shaidan da tarkonsa a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa shirkihi kaga sharrin guda biyu kenan ko dai sharri na raina ko kuma sharri na shaitan to matukar mutum yayi addu'a babu shakka Allah zai raba shi da shi wannan ita ce akidar ahlus sunna addu'a tana da tasiri hatta makaddara da Allah ya rubuta mu bawa wannan akida ce ta ahlus sunna wanda bayanin sa insha Allah yana cikin littafin nan na al-adabul mufrad Allah ya samu gani sai babi na gaba babi na 278 babu husnul khuluqi idza faqihu babi game da kyawun halaye idan mutane sun samu fahimtar addini wata wannan yana nuna cewar kyawun hali ba shi da tasiri sai idan mutum yana da fahimtar addini حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح السمان شين زكوان بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله يجي إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل mutum yakan cimma darajar mai tsayuwan dare yana ibada ta kawai dalilin kyawun halayensa daga hadisin akwai at-ta'khir inna ar-rajula la yudriku darajatal qa'imi bil-layli bi husni khuluqihi shine sai manzon Allah ya gabatar da wannan saboda ya nuna maka falalan kyawun hali sai aka jawo kyawun halin kafin aka yi magana akan ainihin sakamakon da ake samu inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil-layl mutum yakan cimma daraja ta mai tsayuwan dare kawai saboda kyawun halinsa wato akwai mutumin da ke tashi cikin dare yana ibada kusan kullum ba karamar falala ba ce to amma abinda mazan Allah ke gaya mana wani kuma yana nan baya ma kiyamun laili amma tun da yana da kyawun hali yana samun daraja iri na mutumin da ke tashi cikin dare ya kiyamun laili kyawun halin sakuro ya sa ana rubuta mai falala martaba da zai samu wajen Allah wannan martaba ta kai ga wanda ya tsaya yana ibada wannan yana gwada maka falalan kyawun hali hadisin ya zo riwayar aisha kaga nan hadisin ya zo riwayar abu huraira ne amma akwai hadisin a sunan abi dawud kitabul adab babun fi husnul khuluqi an aisha qalat aisha ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'imil qa'imi mumini yakan cimma daraja ta mai azumi mai yawaita azumin nafila sannan kuma mai yawaita ƙiyamun laili mutumin da ke yawaita azumin nafila mutumin da ke yawaita ƙiyamun laili ladan da zai samu a lahira wani yana samun irin wannan ladan kawai saboda yana da kyawun hali a ranar kiyama za a ce kai kayi kokari wajen ƙiyamun laili ga yawan azumin ta ɗauyi kai kuma saboda kana da kyawun hali ga naka lada sai zama ladan nasu iri daya saboda me musulunci abin da ke karantar da mu kyawun hali idan ya zama ka samu wannan sakamako domin abin da addini yake karantarwa kenan a ya zama ya gyara halayen mutane to kai halinka ya samu gyaruwa ta dalilin riko da addinin musulunci saboda haka manufar zuwan musuluncin an cin masa tare da kai shi ko wancan tana yiwa ibadar yake amma ba shi da kyawun hali hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 794 haddathana hajjaj bin minhal qala haddathana hammad bin salama an muhammad bin ziyad qala sami'tu abu huraira yaqul naji abu huraira yana cewa sami'tu abul qasim naji baban al-qasim wato yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzon Allah yana cewa khairukum islaman kaga wanda shi ya bayyana abin da muka faɗa khairukum islaman wanda musuluncinsa a cikinku ya fi alkhairi domin kowa da irin musuluncinsa a yi kowa da irin riko da yawa musulunci waye wanda rikon da ya yi ma musulunci ya fi alkhairi shine manzon Allah ya gaya mana ba mutumin da ya fi kowa sallah ba ne ba mutumin da ya fi kowa azumi ba ne mazan Allah ya ce waɗanda suka fi kyawun musulunci daga cikinku a hasinukum akhlaqan su ne waɗanda suka fi ku kyawun hali kaga saboda me saƙon da Allah ya aiko na musulunci dama saboda ya gyara halayen mutane idan ko mutum ya fi ka kyan hali to babu shakka ya fi musuluncinsa ya fi naka komai yawan sallanka iza faqihu sai manzon Allah ya ce idan sun samu fahimtar addini saboda ibada da jahilci ba shi da tasiri iza faqihu idan sun fahimci addini hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1846 hatta san ba ban taba ganin malamin da yafi kwarjini ba iza jalasa ma'al kauni idan ya zauna cikin majalisa kowane malami da irin majalisinsa ya ce ban taba ganin majalisi mai kwarjini irin majalisin zaidu bin sabitin ba zaidu bin sabit sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne zaidu bin sabit sahabin manzon Allah ne ban taba gani yana yana faɗi wato saboda bayan rasuwar manzon Allah sahabbai sun yi ta karantarwa shi wannan tabi'i sabit bin ubayd yana bayanin majalisi na sahabbai daban-daban ban taba ganin majalisi na malamin da ke da kwarjini irin zaidu bin sabit ba shine ajalla bi ma'ana mafi girma yana da ɗaukaka wajen almajiransa iza jalasa ma alqaumi in ya zauna tare da mutane kamar al-imamu malik ne shi ma ya samu wannan shaida idan ya zauna cikin jama'a yana da kwarjini haka zaid bin sabi sai ya ce amma duk da haka wala afkaha fi baitihi akan ce rajulun fakihun bi ma'ana rajulun bahukun ban taba ganin mai ban dariya ba fi baitihi idan yana gida kamar zaid bin sabi kaga ya hada abu biyu a majalisinsa yana da kwarjini amma in ya shiga gida fa yana wasa da iyali yana ban dariya kai ka ce ba malamin ba ne ce ban taba ganin irin zaid bin sabit ba babban malami ne babu shakka ya karanta alkur'ani sau biyu a shekarar da Allah ya amshi rayuwar manzon Allah ya karanta alkur'ani gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyu a wannan shekara wannan yana daga cikin dalilai da suka sa sayyidina abubakar ya sa ya rubuta alkur'ani kuma zamanin sayyidina usman aka sake rubuta alkur'ani kuma zaid bin sabit shine jagora don haka alkur'anin da kaga muke rike da shi wannan yana daga cikin aikin wannan sahabi katib alkur'an shine marubucin alkur'ani ya rasu hijira na da shekara 45 abdullahi bin abbas a ranar da zaid bin sabit ya rasu ranar da zaid bin sabit ya rasu abdullahi bin abbas ya ce laqad dufina li yawma ilmun kasirun yau an binne ilimi mai yawan gaske wato ilimin da mutumin nan ɗaya ya tafi da shi ilimin yana da yawa Allah ya kara masa yarda wannan labarin ya inganta abinda al-Imam Bukhari yake nufi da kawo bayanin wannan tabi'i Sabit bin Ubayd shine ya nuna maka cewa kyawun hali baya nuna mutum ya zama mai muzurai a koda yaushe lokacin da yake majalisi yana karantar da addini ba wasa amma in ya shiga gida tsakanin iyalansa ya ta wasa kaga wannan yana gwada ya samu kyakkyawan tarbiyya ba wai ka zama a cikin gida ma haka nan baka wasa kamar yadda baka wasa waje ba daidai bane حدثنا صدقة بن الفضل المروزي صدقة بن الفضل المروزي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنما النبي صلى الله عليه وسلم تنبيا أي الأديان أحب إلى الله عز وجل wanne cikin addinai wanda Allah mabuwayi mai ɗaukaka ya fi so wato wani addini ne Allah maɗaukaki ya fi so daga cikin addinai sai manzon Allah ya ce alhanifiyatu samha alhanifiyatu samha addinin karkatawa zuwa ga Allah kuma ya kasance addinin yana da sauki wato asali da larabci alhanifiya kamar yadda zo cikin lisanul arab mujallar na shafin 250 ma'anar hanifiya fil luga almailu karkatowa zuwa ga Allah shi ake kira alhanifiya shi yasa ake danganta irin wannan addini ga annabi ibrahim millata ibrahim hanifa المعنى أن إبراهيم حنف إلى دين الله ودين الإسلام abin da ake nufi annabi ibrahim ya karkato zuwa ga addinin allah ya karkato zuwa ga addinin musulunci wato mutum ya bar duk wani abu wanda ba addini bai zama rayuwarka kana kokarin komawa ga allah to wannan shi ake kira alhanifiya amma allah bai son wannan addinin sai idan addinin yana da sauki domin akwai mutumin da zai koma ga allah amma kuma a cikin tsanani to addinin da zai kasance wanda Allah ya fi so shine addinin da ya zama yana da sauki kowa zai ba da shaidawa ne yana da saukin mu'amala yana da saukin aqida to wannan addini shine Allah ya fi so in ji annabi sallallahu alaihi wasallam addinin da Allah ya fi so shine musuluncin da ya zama yana da sauki ba musuluncin da aka ba da shaidar mutum yana da kaushin halila musuluncin da ya zama ana siffanta aqidarka da tsanani da wannan addinin Allah bai so shi abinda manzon Allah yake nufi kenan yana silsilatu sahiha hadisin 881 wannan hadisin asali ya zo cikin sahihul bukhari yana kitabul iman babu dini yusrun amma hadisin ya zo babu isnadi mu'allakan ga abdullahi bin abbas kawai al-imam al-bukhari yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة يا راتي حديثا amma hadisin babu shakka ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisi na 1452 wa inna khairar dini inda Allah alhanifiya sharadi ya zama addinin naka akwai sauki wannan ya samu riwayar sahabbai da yawa aisha ta rawaito wannan hadisin yana musnadul imami ahmad ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1829 haka na al-imam ahmad ya rawaito daga abu umama al-bahili akwai hadisin abdullah bin zubair akwai hadisin jabir bin abdullah wato sahabbai da suka rawaito wannan hadisin suna da yawa abdullah bin abbas aisha abu umama al-bahili abdullah bin zubair da kuma jabir bin abdullah al-ansari duk sun ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه موسى بن علي يا كرب حديث دغ بابن شيني علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو صحابي عبد الله بن عمرو يجي أربع خلال أكوي حالا يقدا هدو إذا أعطيتهن إذا دي أكباك سوء akwai wasu halaye guda hudu idan an baka su fala ya burruka ma uzila an kamina duniya abinda aka gusar aka gusar da shi gare ka game da ni'imar duniya ba zai cutar da kai ba idan ka samu kyautan halaye guda hudu to komi ka rasa a duniya ba kai rashi ba in ji abdullahi bin amrin sai ya kirga waɗannan ya ce husnu khalika kyawun hali wa afafu kuma da sassaucin abinci ya zama kana cin abinci kaɗan ba mai yawa ba wa sidku hadisin da gaskiyar zance duk magana da zaka faɗa ya zama magana ce ta gaskiya wa hifzu amanatin da kuma tsare amana wanda ya haɗa abubuwa guda hudu din nan to kare ce ya rasa duniya shi ya samu duniya hadisin kaga ya zo mawquf ya zo mawkufin ga abdullah bin amrin amma hadisin ya inganta marfu'an an abdullah bin amrin radiyallahu anhu ma kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi manzon Allah ya ce arba'un idza kun idza kunna fika fala alayka wala tubali ma fataka min ad-dunya wato hadisin da ya jingina shi ga annabi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda hudu idan suna tare da kai akwai halaye guda hudu tare da kai babu damuwa gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tubali karka karka damu ma fataka min duniya don ka rasa wata ni'imar duniya karka damu hifzul amanati na farkon su shine tsara amana wa sidqul hadisi da gaskiyar magana in za ka faɗi magana ka faɗi zance na gaskiya wa husnu khaliqa da kuma kyawun hali wa iffatu tu'umatin da kuma sassauci wajen cin abinci yana silsilatu sahiha hadisi na 733 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 873 yana sahihu targhib hadisi na 1718 hadisin ya samu riwayar abdullahi bin umar da kuma abdullahi bin abbas abdullahi bin amrin abdullahi bin umar abdullahi bin abbas duk sun ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya samu halayen nan guda hudu abubuwa guda hudu din nan to shi kam shi ya samu duniya kar ma ya damu dan bai samu dukiya ba dan bai samu wani mukami ba wanda ya samu waɗannan abubuwa guda hudu yayi babban rabo kaga daga cikin su manzon Allah ya ce akwai sassauci wajen cin abinci malamai sun yi magana mai zurfi akan wannan hadisi wato ya zama kana cin abinci kaɗan shi ma fa ba karamin kyauta bace Allah ya baka ba karamin kyauta bace Allah madaukake ya baka ba karamar kyauta ba ce malamai sun yi sharhin wannan wanda a hadisin yana tafi cikin littafin har yanzu za mu yi magana a kai insha Allah na gaba ya ce haddasana abu nu'aym shine al-fattul bin dukai qala haddasana dawud bin yazid qala sami'tu abi naji babana mahaifinsa shine yazid bin abdurrahman al-audi يقول سمعت أبا هريرة يقول ناجى أبو هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadruna ma aksaru ma yudkhilu nar ko kun san abin da ya fi shigar da mutane wuta daga cikin halaye ko kun san halin da ya fi shigar da mutane wuta kalu allahu wa rasuluhu a'lam suka ce allah da manzo ne suka fi sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ajiwafani su ne holoko guda biyu alfam alfarju walfam shi ne al'auran mutum da kuma bakinsa wa aksar ma yudkhilul janna mafi yawan abin da ke shigar da mutane gidan aljanna kuma taqwallahi wa husnu khaliq wa husnul khuluqi kiyaye dokokin Allah da kuma kyawun hali ba ibada bane wannan dalilin yasa da kuma wasu hadisai da dama malamai suke cewa tsakanin hanin Allah da umarninsa Allah ya fi son ka guji abin da ya hana Allah ya fi son ka guji abin da ya hana a kan ka aikata abin da ya ce Allah ya samu gani saboda akwai umarnin Allah akwai hanin Allah to hanin Allah ya fi daraja ya fi daraja akan umarnin Allah saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake umarni ga sahabbai ya ba su sassauci wajen umarni amma ta wajen hani babu sauki iza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu idan na ce ku yi to ba dole sai kun yi ɗari bisa ɗari ba mutum yayi gwargwadon yadda zai iya wa iza nahaitukum an shay'in fajtanibu amma in na ce ku bar abu babu zabi ku bar shi kawai kaga hanin Allah ya fi girma akan umarnin Allah subhanahu wata'ala saboda haka manzo Allah ya ce mafi yawan abin da ke sa mutane su shiga aljanna ba ibada ba ce kiyaye dokokin Allah kar kai zina ka bari kar kai sata ka bari kar kai ƙarya ka bari abin da Allah ya hana kana bari ba wai yawan sallah yawan azumi la wannan umarni ne hanin Allah ya zama ka kiyaye wannan shi ake kira taqwallah shine kiyaye dokokin Allah to sai kuma kyawun hali idan mutum yana da kyawun hali yana kokarin kiyaye dokokin Allah to akwai fatar wannan mutumin mako masa aljanna ne Allah ka samu ne hadisin yana sunan ibn majah kitabu zuhdi babu zikiri sunubi hadisin abu hurairah yadda ya taho a sunan abi dawud su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ma aksaru ma yudkhilul janna menene mafi yawan abin da ke sa mutane su shiga aljanna kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-taqwa wa husnul khuluqi maimakon taqwallah yanda yazo a cikin al-adabul mufrad at-taqwa kiyaye dokokin Allah wa husnul khuluq wa su'ila ma aksaru ma yudkhilun nar qala al-ajwafani al-fam wal farju mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta bakinsu da al'auransu Allah ka tsare mu hadisin yana silsilatu sahiha hadis na 977 akwai riwayar abu musa al-ash'ari wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafiza ma baina fukumaihi wanda ya kiyaye abin da ke tsakanin habansa biyu wa farjahu ya kiyaye al'auransa da khalar jannata zai shiga gidan aljanna in dai mutum ya iya kiyaye bakinsa da al'auransa to zai shiga aljanna saboda hadarin waɗannan gurare guda biyu yana sahihul jami'i sahihar hadisi na 6,202 akwai hadisin kuma a littafin muwatta al'imamu malik ya kawo hadisin sai dai hadisin mawkufin an ata bin yasar wanda tabi'i ne anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yana muwatta babu ma ja'a fi ma yukhafu min al-lisan manzon Allah ya ce man waqahu Allah sharra isnaini wa lajal jannata wanda Allah ya tsare shi daga sharrin abubuwa guda biyu zai shiga aljanna fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ala tukhbiruna ba za ka gaya mana ba ya rasulullah annabi yana da salo na yin wa'azi yana da hikimar wa'azi manzo Allah yakan kwadaitar da sahabbai kafin ya gaya musu abu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsare sharrin abu biyu zai shiga aljanna sai ya yi shiru to shi ne wannan mutum ya ce a rasulullah ba za ka gaya mana ba manzon Allah ya shiru sun ma'ada rasulullah sai manzon Allah ya sake faɗa bai faɗi dai abu biyu din ba faƙala misla maƙala cihil ula shi wannan mutum ya ce a rasulullah ba za ka gaya mana ba muna so mu ci faƙala lahu rajul la tukhbiruna ya rasulullah fa sakata rasulullah manzon Allah ya shiru can sun maƙala rasulullah manzon Allah ya sake faɗa misla zalika wanda ya tsara abu sharrin abubuwa biyu zai shiga aljanna mutumin ya sake fada an yi abin ya kai karo hudu annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi abu biyu din ba amma ka lura da hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya faɗa wancan mutum ya faɗa hankalin mutane na dawowa kowa sai ya shiru kaga an samu wata hikima na isar da magana kowa ya ji to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sake faɗa wannan mutumin yana so ya ce ya rasulullah ba za ka faɗa mana ba wani mutum yana kusa da shi sai ya ce yi shuru magana kan nan ta dame mu to da wani ya ce yi shuru sai manzon Allah ya ce to man waqahu Allahu sharra isnaini wala janna wanda Allah ya tsare shi daga sharrin abu biyu zai shiga aljanna sai ya ce ma baina lahayaihi wa ma baina rijlaihi tsakanin haɓansa biyu da tsakanin kafafunsa biyu in ka tsare bakinka harshenka ka tsare al'aurarka za ka shiga aljanna saboda ka sai mazan Allah ya maimaita wannan kalmar adadin yadda ya faɗa a baya hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 510 don haka yasa masana hadisi suke cewa kamar yadda ya zo cikin sharhu zarkani hadisi na 1854 dallal hadisu ala anna a'zamal balaya alal mar'i fi dunya in wani ya tambaye ka wani bala'i ne ya fi girma a duniya ga ɗan adam sai ka ce lisanuhu wa farjuhu bala'in da ya fi girma a duniya ga ɗan adam shine harshensa da al'aurarsa faman wuqiya sharrahuma wuqiya a'zama sharri wanda Allah ya tsare shi daga sharrin abu biyu din nan to ya samu tsaro daga mafi girman sharri a duniya mu karasa wannan hadisi guda أي هكولي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر سننسى عبد الملك بن عمرو القسي آه القيسي قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر بن حوشب الأشعري عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلي akwai wani dare da abu darda ya miƙe yana ta sallah matarsa take ba da labari ummu darda as-sugura faja'ala ya biki yana ta kuka abu darda cikin dare sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a kawai yake a sallah din allahumma ahsanta khalqi fa hassin khuluqi ya allah ka kyautata halitta na ina roƙonka ka kyautata min halaye shine kadai addu'ansa hatta asbaha har da gari ya waye da gari ya waye ita matar tashi ummu darda as-sughra qultu sai nace ya abad darda ma kana du'a'uka munzu laila babu wata addu'a tsawon daren jiya da ka dinga yi illa fi husnul khulqi sai dai kawai kana roƙon Allah ya baka kyawun halaye fa kala sai ce ya ummu darda ya ummu darda innal abdal muslim yahsunu khuluquhu shi idan bawa musulmi ne halinsa yayi kyau hatta yudkhilahu husnu khuluqihi aljanna wato kyawun halinsa din yana shigar da shi aljanna wa yasifu khuluquhu idan mutum musulmi halinsa yayi muni to komai sallarsa komai azuminsa hatta yudkhilahu su'u khuluqihi nar wannan mugun halin shi zai shigar da shi wuta kaga kenan mugun halin wato yana ya wato ya ya kauda ainihin falalan ibada da yake yi saboda haka kyawun hali sai ya zama yana gaba da ibada ma da mutum yake aikatawa wal abdul muslim yughfaru lahu wa huwa na'imun shi mutum musulmi akan masa gafara yana ma bacci don haka ba wai ibadar bacci muhimmiya tasirin ibada shine abin da ake la'akari da shi fakultu sai na ce ya abar dardai kaifa yi gufar lahu wa huwa na'im ta ya za a yi ayyama mutum gafara kuma yana baccinsa kada sai ya ce ya kumu akhuhu min al-layli fa yatahajjad fa yad'u Allah azza wa jal dan uwansa ya tashi cikin dare yana ta addu'a ya roki Allah fa yastajibu lahu Allah ya amsa mar wa ya li akhihi sai wannan da ya samu ijaba ya ce Allah ka gafarta ma dan uwana shi kuma wancan dan uwan yana bacci wa yastajibu lahu fihi shi ma sai Allah ya amsa mar kaga wancan yana bacci ya samu gafaran Allah to amma hadisin yana da rauni yana da rauni saboda shahar bin hausha lakin addu'a sai dai addu'an da ta zo cikin labarin babu shakka ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ya kamata musulmi ya haddace ta ta samu hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ce yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa allahumma kama hassanta khulqi fa hassin kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi ya allah kamar yadda ka kyautata halitta na ina roƙonka ka kyautata min halaye hadisin abdullahi bin masu sannan aisha ita ma ta rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma anta hassanta khalqi ya Allah kai ne ka kyautata halitta da fa hassin khuluqi ina roƙonka ka kyautata min halaye akwai hadisin Abu Huraira kaga Abdullah bin Mas'ud Aisha Abu Huraira duk sun ruwaito wannan addu'a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma kama hassanta khulu- eh, khalqi fa ahsin khuluqi wannan lafazin Abu Huraira اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي وحرم وجهي على النار يا الله كما يندك كيوتة حلتانا إنا روكونك كيوتة من هالاي كما كهرم تفسكاتا غشغاوتا in ka duba irwa'ul galil hadisi na 74 amma duk inda aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a lokacin da ya kalli madubi wannan addu'ar ba ta inganta wannan hadisin bai inganta ba amma addu'an ta inganta daga manzon Allah amma cewa annabi yana wata addu'a idan ya kalli madubi wannan hadisin bai inganta ba yana da'iful jami'i sagir hadisi na 4459 Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك